أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءككو شاءكو قوة رمضان litinin kenan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da 26 ko 26 ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam 28 ko 28 ga watan biyar kenan miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2018 kuma a jiya mun tsaya aya ta hamsin da shida a cikin suratul ma'ida a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan aya ta hamsin da shida zuwa aya ta hamsin da bakwai a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da goma sha bakwai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladina ittakhadhu dinakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani, da ba in Allah ya yi kira, to abin da zai biyo baya umarni ko hannu, shi kenan. In an ce, Ya ayyuhal ladina amanu, mi zai biyo baya umarni ko hannu. In umarni ne ka yi gwargwadon iyawa, in hani ne ka bari gaba ɗaya. Ba a cewa za a bar kashi kaza a bar kaza. Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا kakkuriki waɗanda suka riƙe addininku huzuwan abin yi ma izgili wala'iban kuma sun ka ɗauki addininku wasa su abinda sun ka ɗauki addininku abin yi masa izgili ina fata an fahimce ni abdullahi gondo a cikin biya ta'wil fi ma'adis tanzil yace abin da yasa ake yin izgili da abu saboda abin nan a kaskantar da shi ko ba haka ba in ka ga mutane suna mutum izgili ai ba su dauke shi komai ba ina fata an fahimta wala'iban kuma sun dauke shi wasa ita ko wasa ne aka dauke ta shine wato dan saboda amori dan saboda wato ayi wasa a ji dadi ayi farin ciki a samu sararawa dan haka haka suka dauki addinin ku izgili da addini min alladhina utul kitaba min qablikum wadanda aka ba littafi gabaninku kaga nan Allah ya kawo su utul kitaba wadanda aka ba su littafi ma'ana ba jahillai bane sun san kima ilmi amma ba su da niyya aiki da shi domin malami shi ya kamata ya kimanta littafi malami shi ya kamata ya kimanta malami malami shi ya kamata ya kimanta albajiri malami shi ya kamata ya kimanta addini ina fatan kun fahimta to amma malamai suke cewa fil ghalib in kaji Allah ya ce utul kitaba bai ce a atainal kitaba ba to lalle tabbas wurin da za a zargin ahlul kitabi ne waɗansu rubabbi ne daga cikin malamai daga cikin su waɗanda suka kauce suka bar hanya an gane ko dan haka dai yi izgili da addini ba yau aka fara ba kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi izgili da annabawa da suka gabace shi ko ba haka Allah Allah ya faɗa ba ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون sannan yin izgili da addini zai kai mutum ga kafirci ko ba haka ba wato wa idan sa'altum yaqulu inna ma kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum da haka in za ku yi wasa ka ku yi wasa da addini domin addini ba kayan wasa ba an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce utul kitaba min qablikum waɗanda an ba su littafi gabaninku wal kuffara an gane ko ba wata qira'a wal kuffari to kaga menene bambanci tsakanin waɗannan qira'o'in guda biyu idan muka duba imam abu amr ibn al-ala da imam al-kisai da imam yaqub sun karanta wal kuffari awliya saunan jamhur kuma sun karanta wal kuffara awliya menene bambanci tsakanin waɗannan qira'o'in kaga munan qur'ani da muke dauke da shi yanzu nan wal kuffara ne to in an ce wato wal kuffari sai ya zamanto ai la tattakhidu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wa min al kuffari kakkuriqa daga cikin ahlul kitabi ko ba haka ba kuma kakkuriqa daga cikin kafirai auliya a masoya amma la tattakhidu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara an gane ko kenan wato la tattakhidu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban wal kuffara awliya to sai kaga ahlul kitabi dai alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba wal kuffara ay wa la tattakhidu al kuffara awliya kakuri kafirai masoya ko wa min wato min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffari yana yiwa ya zamanto wato sune kafirai sai zamanto milli bayanil jinsi ne an gane ni ko kenan la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa ibam min alladhina utul kitaba sune waɗanda aka ba su littafi wal kuffari kuma sune kafirai to me yasa aka bambanta saboda rika addini abin izgili kafirci ne rika addini abin wasa kafirci ne to sannan kuma akwai wani nau'i na kafirci daban wanda suke cewa uzairu dan Allah ne isa dan Allah ne ma'ana kafircin kala daban-daban gare su shi yasa sai Allah ya faɗi waɗansu daga cikin su kowanne za a danganta shi zuwa ga halin da ya dace da shi ina fata an fahimce ni amma Allah ya nuna mana cewa kafirrai kafirrai ba addinin mu ba hadda addinin su wasa suka dauke shi wa zaril ladina takhadhu dinahum huzwan wa la'iba su addinin kan ba na ku ba ba na an ce ittakhadhu ladina takhadhu dinakum wa wato huzwan wa la'iba ba to addinin naku kansu shi kansu sun dauke shi abin wasa su kafirrai wa zaril ladina takhadhu dinahum huzwan wato la'iban wa lahwa sun dauki addinin su la'iban wasa wa lahwan da shagala ina fata an fahimce ni to kaga Allah dai ya tsare dan haka kuma izgili bai dace ba har ga mutanen da ba su da imani balle ma mutanen da suke da imani annabi Musa lokacin da ya ce wa mutanen sa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ba a yin izgili ga mutum sai in ya yi maka za ka rama wannan sakamako ne ba izgili ba ne an gane ko Allah ya ce min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya kakku rike su masoya domin rikon su masoya yana ɗauke da matsaloli waɗanda ba su da iyaka na farko Allah ya nuna mana cewa su kafir nan suna haɗa kai lokacin da za a yaƙe ku amma in maslaha ta kare za su raba kansu yanzu wato ayoyin da sun ka gabata ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ko ba ta Allah ya faɗa ba suna haɗa kai don su yaƙe ku amma can wajen su suna gaba to kaga nan min alladhina utul kitaba min qablikum kaga al-yahud wan nasara min alladhina utul kitab an gane ko kafirran nan Allah subhanahu wataala ya faɗa muna wato ba su kaunan mu da alkhairi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum min dunikum ahlul kitabi kuffar sun shigo mushrikai sun zo Allah ce la ya'lunakum khabalan ba su gajiyawa wajen shirya muku banna da makirci waddu ma anittum suna fatan ku wahala ku halaka qad badatil baghdha'u min afwahihim wato kyama ta bayyana daga bakunansu Allah ce wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda zukatansu suka kumtsa wato suka koye daga makirci da bakin ciki gare ku ya fi yawa قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون شيخ كل أنك في هذه تأتي تيروريست ميزلما ميزلما ميزلما amma in wajen ta'adda kai hari in ba musulmi bane ba a cewa musulman ne ba a cewa terrorist sai dai a ce ya ta mutabin hankali ko wani mutum wanda yana fama da wadansu matsaloli na rayuwa ina fata a fahimce ni Allah ce ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum kuna son su su ba sa kaunar ku wa tu'minuna bil kitabi kulli ku kun yi imani da dukkan littafin Allah su ku ba haka ba wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al anamil min ghayr kadibi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗin abubuwan da suke tsakankanin mu da kafirai yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun yaushe mutumin da yake yarda da kai da baki a zuciya bai yarda da kai ba kuma ka dauke shi masoyi a wajenka Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul mutahana ya bayanin wannan ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil المودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل الله تبا أبكم يسمى سوبك كافر مشركان دقوة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء باقي مكو قدونا الخير ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كو الخير بلا بس باتا غريكا تو يقول لنا شيء أتوقع مسوي بذاك أتوقع مسوي بك سنسرا إلا باتا أفنتي Allah dai ya yi hani a cikin ayoyi da dama kuma ya nuna mana wannan hanya ce ta tsira don ita ce hanya ta annabi Ibrahim da mutanensa qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahim wal ladina ma'a id qalu li qaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu ayoyin ba su iya lissafuwa cikin alkur'ani amma da wanda mun dan ba da misalai amma Allah ya yi maka ruksa Allah ya yi maka ruksa in ka shiga cikin matsala wadda take kana ganin za su iya cutar da kai sai ka dan bayyana musu la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah sai dai in kuna jin tsoron wani sharri daga gare su to sai a zanna ayi abinda ake cewa ayi dariya ina fata an fahimta kowa ya wani murmushi amma ta ciki na cikin inji malam bahaushe ko ba haka nan bane eh mutanabbi yace wa jahilin maddahu fi jahlihi dhahiki hatta atasku yadun farrasatun wa fam idza ra'aita nuyuban laysi barizatan fala tazunanna anna laysa muktasim yace wa jahilin ai wa rubba jahilin so da yawa zaka ga mutum jahili wanda bai san hali na ba ko bai san halin mutane ba maddahu fi jahlihi dhahiki abinda ya jawo shi gare ne ya kusanto ni saboda nayi masa dariya nayi masa burbushi hatta a sako ya dun farrasatun wahamu ashe bayan shi akwai wanda zai kashe shi hannun da zai farauce shi da bakin da zai cinye shi sai ni bar shi ina mai dariya ashe bala'i da nan bayan sa yace idza ra'aita nuyuban laifi barizatan in kaga zaki ya buda zaga ko hakoransa yayi wa ya ce to fala ta zanna annal laysa mutasim kaka sa tsammanin zaki dariya ce shi zaki bai dariya shi kawai yake ina fata an fahimce ni mutanabbi kuma yake cewa walamma sara wuddun nasihibban جزيت على ابتسام بابتسامي وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأناني يتي ولما صار ود الناس حبا لو كتن تسوية متاني تقوما يودرا جزيت على ابتسام بابتسامي سين الساكا موندي من مرمشي لمرمشي يتي وصرت أشك في من أصطفيه نقوما إنا شك دمتا نزكي مؤاملة بسو دني لعلمي أنه بعض الأناني دومين ناسا شيتي واساشي لنبسكتا أدم ينا إيتي ونعم دسافي safe da mare ce ce a'a kamar irin yadda yan siyasa suke yi yau da safe su ce kaza gobe su ce kaza jibi su ce kaza in ka bi su karshe sai ka zama to kai kanka baka da alƙibla Allah shi muna tsari da irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce to wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala dan me ya kamata a ji tsoron Allah don Allah ya cancanci a ji tsoron shi ko ba haka bane huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira sannan taqwan nan duk abin da zaka nema na duniya da lahira shina cikin ta in ka ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai baka duk abin da kake nema masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suna da benaye inji Allah cikin aljanna lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar a cikin ala imran yace suna da aljanna ko aljanna aljanna daban-daban lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dan haka dai wattaqullaha ku ji tsoron Allah dan saboda ku samu alkhairin duniya dan saboda ku samu alkhairin lahira ita ce aljanna wanda babu alkhairin da ya fita sannan kuma ku samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala amma in kuntum mu'minina haƙƙin kun kasance mu'minai ma'ana da a wanda kuke yi ta cewa ku masu imani ne to ku ji tsoron Allah a cikin al'amuran ku gaba daya Allah ya ba mu tsoron sa sai Allah ce wa idza nadaytum ila as-salah wa idza nadaytum ila as-salah
idan kuka yi kira zuwa ga sallah ma'ana ladan yayi kiran sallah ittakhaduha za su riki wannan sallah huzwan abin izgili wa la'iban sannan kuma za su dauke ta wasa a ita sallah tana daga cikin addini dama sun dauki addinin muhuzuwan wa la'iba ita ko as-salatu juz'un na kenan nan an dauko wato juz'i na daga cikin addini don ayi bayanin wani hali daga cikin halaye domin ita sallah abu ce wanda kowa yana jin lokacin da ake kiran sallah kuma tana damun waɗansu mutane saboda ba su so ji an faɗi sunan Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun ko ba haka ba da an kira sunan Allah sai da shi ya baci da an yi kiran sallah sai yayi tsinki musamman dan dara mai belot mai sabon Allah wanda a tashi na hira da budurwa ya ji an yi kiran sallah duk da yake bai zuwa sallah amma sai yayi sai ya ji bakin ciki da masu yin bayyaj da masu zuwa buwat ana rawa tare da yan mata da an yi kiran sallah sai da shi ya baci saboda wato wai sun ga daren bai da tsawo ladan zai hada musu shi daɗi su shaka ina fata an fahimta to shi yasa wannan ɗabi'a ce ta masu imani da an ambaci sunan Allah na tsuwa za su samu alladina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub sai kaji an yi ta injili daban-daban wani in ladan ya yi kira ya kuma yana dariya musamman ladannin waɗanda ba su iya kiran sallah ba wani kuma ya tsufa bai iya ba yana son ya yi ka koma makaranta ka gyara to amma za ka iske ana masa injili ai ladan da kaza kaza kaza kaza kaza waɗansu ma wato da gangan za su zo su ɗauki lokacin da yake kiran sallah saboda su yada a yi dariya a cikin duniya Allah subhanahu wa ta'ala shi mun tsare irin wannan mummunar dabi'a Allah ce to zalika abin da yasa sun karki addinin ku ko sallah abin izgili wato abin yi ma izgili kuma suka dauke ta wasa bi annahum qaumul la yaqilun saboda mutane ne waɗanda ba su da hankali in an ce ba su da hankali ba ana nufin ba su da hankali ba na cin abinci na kasuwanci a'a hankali wancan akwai shi akwai hankali na shari'a akwai hankali wanda ba na shari'a ba al'aqlul gharizi shine hankali wanda dan adam yana da shi al'aqlul fitri mutum da ya kai shekara kaza yana da hankali bai kai yanzu misali ya san wannan hanya tana da kyau in ya bi ta ya san wannan ba ta da kyau ma'ana hanyoyi na duniya ba wai hanyoyi na addini ba masalan sannan kuma ya san in an yi kaza za a samu kaza bai zuwa ya sa hannun shi cikin wuta dan ya san wuta za ta kone shi ba wannan hankali ake zance ba a hankali wanda shari'a ta yarda da shi mai hankali a wajen Allah shine wanda yake bin dokokin Allah saboda shine mai hankali wajen Allah inna ma yatadhakkaru ulul albab الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ما سقرون من حساب لنا تاشا القيامه با ما سو دوكر دوكيه mutane da ko su ci amanan mutane ko ba haka ba sai su ce to ai musu roƙon Allah sai lahira shari'a ta tashi to kaga da mallamin da yayi wannan roƙo dan ba Allah na roƙa ba shi dan na roƙa da shi wanda an kai ma roƙo duk waɗannan ba su da hankali sun ciwon kasuwa domin duk wanda yake son sai an je gaban Allah za a tona masa asiri wanda mutumin bai da wayo bai da hankali kuna fahimta wannan da kyau to dan haka dalika bi annahum qaumun la yaqilun dan saboda ba su da hankali irin hankali na shari'a su mutane da ba su da hankali shari'a da haka ba musulmai bane kafirai ina fata kun fahimta kuma wannan shi addalilin da yasa in mutane ba su fahimci shari'a ba sai su yi sabani in an fahimci addini to ba za a yi sabani ba manya manyan malamai ko da za su yi sabani sabanin su kaɗan ne za ka suna ma juna wato suna tausayin juna kowanne daga cikin su in ya bada dalili kuma bai son ya ce sai ya tilastar da wani ya bi abin da wani yake so saboda min saboda akwai karatu amma jahilai da an fara sai ka ja ce to ban son haka kik sai ka ji an shiga juna ina fata abin kiri jahili da jahili ba su ma san dalilai ba amma suna zaba amma mai ilmi shi ya san dalili shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce yahudawa dalilin da yasa suka rarraba saboda ba su da hankali na shari'a tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ذلك بأنهم قوم لا يعقلون بعض hankali ba su san shari'a ba ba su bi Allah ba duk a ya zaman to mutane ba akan addini suke ba dole sun samu sabani to kaga wannan ya nuna mu ce cewa ahlul kitabi kafirai ne ba musulmai bane amma mu yanzu sai kaga mutum musamman waɗansu sai kaga an ce a ai duka Allah muke bauta ma da mu da su kowa zai shiga aljanna wannan magana duk mutumin da yake yin ta in abu na fice yake yin ta wallahi hasar domin kin kafirta wanda Allah ya kafirta kafirci in Allah ya ce wani kafiri ne kafiri ne kaga nan Allah ya ce la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ahlul kitabi mushrikai ko ba haka ba wa qalat al yahud عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوله بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة دقا آيوين القرآن سورة متى إن متى لك فرين تو أما سكت هنا شاء أي سو سوما لتاكو سورة كما يكي دو أزن ذا أشغا دم بالا من دكتي غنشنا إلى وانا تو كرشان إلى ما لما دني أكي كرا واتو التقارب بين الأديان قمنا تشيسنا أنفالي دسو سبورة توراوا سيدا دمو تياتا ai da addinin musulunci da kiristanci duk babu wata matsala ai babu sabani tunda kowa yana da littafi a'a wallahi ba gaskiya bane isa ya faɗa musu in annabin karshen zamani ya zo su bi shi wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad annabi musa ya ga musu ga za su iske shi da rai su ce an Allah ya ce duk annabin da Allah ya turo ko ba haka ba an ɗaukar mishi alƙawari inda mutanen shi za su iske annabin nan ko da shi da mutanen shi to su bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله ce wanda kuka ga gairar islami dinan falan ku bar minhu kak ku dami kanku kuce musu musulmai wallahi ba musulmai bane da haka in kana jiran sai an ji ce su waɗannan mutane musulmai ne wallahi kana nan kana cin rabon ka ne na duniya domin ka kafin ka baka da labari Allah ya ce mutum kafiri ne ka ce ba kafiri bane kaga kana son ka nuna cewa Allah ya yi ƙarya tunda wanda Allah ya ce kafiri ne kace ba kafiri bane menene kai kafiri ta Allah subhanahu wa ta'ala to wanda ya kada ta Allah ne hukuncin ka kafirci Allah ya tsare ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Abu Huraira yake cewa wallazi nafsu Muhammadun bi yadihi naran da wanda rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam take hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma sai daga cikin wannan al'umma ba zai ji ba daga gare ni ma'ana kira na domin nan umma tana nufin wato ummatu da'wa umma wadda zai da'awa zuwa gare ta yahudiyyun wala nasraniyyun wato ba yahudi ko ba nasari thumma yamutu sannan ya mutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi kuma bai yi imani da abinda Allah ya turo ni da shi ba illa kana min ashabin nar sai ya wayi gari yana daga cikin wutan wutar jahannama wannan hadisi yana cikin sahih muslim dan haka da yan uwa wannan magana ce wadda babu shakka a cikin ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Abu Burda wato an gane ko wato hadisi na Abu Burda shi kuma ya rawaito shi daga babansa yana cikin wato sahih al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatatun lahum ajran rajulun wato mutum uku mutum uku suna da lada guda biyu rajulun amana من رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يا إيمان ده النبي سا an gane ko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya tabbata shine annabin karshen zamani kuma ya bi shi to kaga wannan yana da guda biyu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi bawa wanda ya bada haƙƙin Allah da haƙƙin sa bai tauye ba kaga zai samu ladacin zai samu ladanin an gane ko sannan kuma da mutumin da yake da baiwa wanda ya tarbiyyantar da ita daga baya ya yantar da ita kuma ya aure ta wannan yana lada guda biyu waɗanda suna da lada lada guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ne ya nuna cewa ahlul kitab sharadin su shiga aljanna sai sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ko ina ka samu cewa ana iya shiga aljanna ko da ba a yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan haka dai ɗan uwa waɗannan matsaloli suna da hatsari dole na mu yi hattara kan mu rudu da kafirai da mu'amalar da muke gani gare su dan yanzu sai ga an ce aikin ba wasu adda amana ba mu da amana a abu na farko shin menene amfanin amanar su domin amanar turawa kasashen su ne banda kasashen mu an gane ko mu a musulunci ya kamata a samu al'insanu salih mutum na gari su ko wajen turawa ya kamata a samu al-muwatin as-salih dan kasa na gari mu a musulunci haramun ne ka cuci kowa amma su a wajen su haramun ne ka cuci dan kasa amma in dai shugaban kasa zai kai hari ya kwato a cikin wata kasa ya rama ɗan kasarsa aikin halatu ne to kaga idan an san amana su da muke kallo da muke suna da amana abu na biyu shin mukaddarta suna da amana to sai mu kalli zalunci da suke yi a kasashen duniya waɗanda suke karkashe ƙasashen afirka da ƙasashen larabawa waye ke cutar da su turawa waye ke cutar da makamai turawa me amfani amana su sannan kuma sai mu dibi menene alba'i menene dalilin da yasa suke da amana saboda cin maburi su ba don Allah suke yi ba don ku su yi imani da ranar tashin alkiyama ba kenan suna yi ne saboda su cin maburin su in an ka ba an ka yarda da kai za a baka shugabanci ko za a baka babban babban matsayi to dan matsayin ne suke yi mu ko in mun yi don Allah ne muke yi to yana da kyau kamar kuma irin wannan sannan kuma malamai a ƙarƙashin wannan aya sun kawo la tattakhidul ladina takhadhu dinakum huzwan wal imamina alladhina utiyamu min qablikum wal kuffara awliya shin ya halatta mutum yayi balagu a kasashen tura ko bai halatta ba malamai suka ce na farko akwai sharuɗa guda uku ya zama to kana da ilimi na addini wanda in an faɗi wata magana wanda yake masa dace da addini ba kana iya fahimtar ta shi yasa lokacin da azha aka ɗauki ɗalibai na ƙasar misra za a tura su a faransa su je su yi karatu sai aka sa limamai tare da su da malamai wanda muhammad abda yana daga cikin malaman da aka sa ya tafi su da ɗalibai shi ma sai da ya dawo da kansu matsaloli domin in akwai wata fatawa shi ake dawowa gare shi ko wace tawaga tana da nata malami to abu na biyu bayan akwai ilimi sannan kuma ya zama mutum yana da imani wanda duk lokacin da wata shawa ta taso zai iya kare kare domin in mutum dama nan yana shan giya in yace kasashen turai ni zai karawa zai wanda dama abin da ya hana shi sabon Allah saboda yana cikin kasar su to yanzu in ya tafi kasashen turai ni zai sai ci gaba da sabon Allah to wannan shi ma ba a dace ba na uku malamai suka ce akwai darura baka da lafiya zaka je ka nemi magani wanda kasar ku babu wanda zai ima irin wannan maganin to wannan babu rufi sannan kuma malamai suka ce a'a ko akwai wani ilimi wanda zai amfani al'ummar musulmai kuma kasar ku babu shi kuma a kasar musulmi babu irin wannan ilimin babu inda za a je aika mutum shi to in ka samu ilimi na addini sannan kuma kana da takawa to kuma akwai darura wanda dole ce sai an je can babu wani wanda za a je to wannan kana zuwa kai sannan mu'amala da su dole sai an yi sakamakon ana iya a tausasa musu in ana tunanin za su yi imani don akwai wani mu'allafa fi qulubuhum waɗanda ana ba su cikin zakka ana tunani amma bayan an yi mu'amala da su an kaga alamun babu alamun zancen imani da su to babu zancen mu'amala ta kwarai da su dan wa qulubu alaihim kinnan ba kowane ha'ani bane akwai kafiran da kaga wa qulubu alaihim wal mu'allafati qulubuhum abubuwa ne guda biyu daban-daban dan haka dai in sun zo zancen idin su duk abin da ke da alaka da addinin su kuma haramun ne ka je ba a zuwa coci bikin Yesu albasihu ba a zuwa bikin Alleluya ba a zuwa bikin Kirsimati ba a zuwa bikin Noel domin wannan tab yarda ne da abin da suke akan shi na kafirci ko kyauta za su baka ta abinci wannan rana ba za a ci ba shine abin da dai malamai suka ganin ya fi zama alkhairi ga mutum amma a kawo ma biki ranar ashirin da abin da biyar ne ko da shida kamar yadda suka yi sabani a tsakanin kanisa ta gabacin duniya da ta yammacin duniya su ta yammacin duniya sun ce ashirin da wato da shida na gabacin duniya sun ce ashirin da biyar akwai sabani ta tsakanin su amma an kama a rinci kaci to wannan walimar wato ce walimar yesu almasihu yesu almasihu menene a wajen mu annabi Allah ne ko to suka wajen su menene dan Allah ne to kenan yanzu an haifi Allah ka zo za a baka ranar da an ta haifi Allah an baka walima ka ci shin ana haihuwa Allah a Allah na haihuwa a kuma kai yanzu ka ce walima ubangiji yanzu dan kai ce tambaye ka ba wani ana ka ce a ba mun za mu zo mu ci walima ta Allah sati ya kewayo kuma mai firemi ranar ɗai kuma ka kai can kuma za ka zo kai ma Allah suna kai dan adam in ba da kaɗaginka ba da shishigi kai yanzu haka garan da ba ka kai ma Allah suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma azan dauko malamai a ce su zo su halarta saboda a ce da malamai da da musulmi da kristoci wai duk a wajen zaman lafiya mutum duk ba za a gane muna zaman lafiya ba sai malamai sun zo an yi wannan taro Allah shi mun tsari irin wannan lalaci yan uwa Allah ya ce wa idza nadaytum ila salat kiran sallah abu ne wanda yake a musulunci yana daga cikin sha'air masu girma shi yasa hadisi a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasulul kafan hadisi in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ga gari ba zai kai hari ba sai lokacin sallah yayi da yaji an ce Allahu akbar shikenan ba zai kai musu hari ba kaga wannan yana cewa yana daga cikin sha'air na addini sannan kuma shi azan ake kiran sa da larabci malamai suka ce ba a cewa azan domin azan jam'i ne na al'udun ko ba haka bane walahum azanun la yasma'una biha mun kusa mutai an yi azan wannan kuskure ne azan ake kira ba tare da bandu ba sun ka ce wato a cikin lugha al-i'lam shine sanarwa amma a cikin shari'a al-i'lam bi dukhuli salati bi dhikrin makhsus a shaida mu mutane lokacin sallah ya zo bi dhikrin makhsus wato da wani ambato wanda kike kantacce wanda shari'a ta yi umarni da shi wannan kiran sallakin nan yana da hukunce-hukunce da dama amma mun san abubuwa na lokaci ba a cika taɓo su ba amma za mu faɗi wasu abubuwa a gurguje na farko a wajen imamu malik in an zo za a yi kiran sallah kabbara biyu ake yi tasmiyatu takbir wa tarbi'u shahadataini ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai a ci gaba da yin biyu ina fata amince amma allahu akbar allahu akbar biyu ake yi daga baya ɗaya daga cikin muta'akhirin na wato wato muta'akhirin na mazhaban malikiya su suka kawo ana yin at-tarjih shine ai ashhadu an la ilaha illallah so biyu a asirce sannan kuma a dawo a bayyana su ina fatan kun fahimce ni wannan kuma shi yana da cikin mazhaban malikiya kuma akwai na sosai da sun ka tabbatar da shi kiran sallah na biyu wanda shi ma akwai shi tarbiqu takbir ay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hudu kenan wa shahadatayn sannan kuma ay ashhadu an la ilaha illallah hudu ay wato ashhadu an la ilaha illallah biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah biyu su a hudu kenan to wannan kuma shine wanda mazhaban shafi'iyya suka dauka sannan kiran sallah na uku akwai tarbiqu takbir in an ce tarbih daga arba'a ne ay Allahu akbar hudu wa tasmiyatul baqi sauran duk kuma ay ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ayi su biyu to amma akwai wani kiran sallah wanda ibnu rushd a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya kawo shine tarbi'ut takbir ay Allahu akbar Allahu akbar hudu sannan kuma wa taslifu shahadatayn wa hayya ala salati wa hayya ala falah ace ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah sannan adawu ace ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah adawu ace ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah wannan kiran sallah bai tabbata ba a cikin nassoshi duk da yake malaman fiqh sun kawo shi abin da yasa na kawo shi saboda kan wani zai a cikin bidayatul mujtahid ai ga wannan babu nassi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai mu muka sani wanda ya tabbata da wannan ina fata kun fahimce ni domin abubuwa ne muna ganin su kankana amma wata rana su suke babu wuya sai an fi cikin addini abin da ake ɗauka wasa sai abin nan ya bada mamaki hadisi na abi mahdura da hadisi na abdullahi ibn zaid wanda suna cikin abu dawud da wato tirmidhi da imam nasa'i da imam ahmad ibn Abu da Imam Ibn Majah su suka kawo mafi yawancin abin da yake da alaka da kiran sallah dan haka ka koma cikin waɗannan littattafan sai ka ga wato yanzu in ka duba cikin sunan na Abu Dawuda ka duba babul azan in ka duba cikin sunan Tirmidhi ka duba babul azan in ka duba cikin wato sunan Nisa'i ka duba babul azan in ka duba cikin sunan Ibn Majah ka duba babul azan in ka duba cikin Musnad na Imam Ahmad to ba babul azan za ka duba ba tunda shi Imam Ahmad bai yi shi akan tsarin fiqh ba sai ka diba cikin Musnad na Abdullah ibn Zaid ko Musnad na Abi Mahdura domin shi ya dauki sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wani ya jiro masa hawa to hadisan sa ina fata an fahimce ni kenan ba cikin fiqh bane cikin babi na sahabi kaza zaka duba wannan hadisi mun fahimci wannan da ke ko to da haka nan dai ne zaka duba kaga hadisan da sun kai bayani akan kiran sallah sannan kuma akwai abin da ake kira at-taswib at-taswib shine abin da ake cewa as-salatu khairun min an-nawm ko ba haka ba wadansu da musan hadisi da sai suna cewa ai zamanin sayyidina Umar ne aka fara shi hadisi ya tabbata na Abi Mahdura daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato wato in kana fi adhan as-subhi in ya zamanto lokacin sallar asuba ne qulta as-salatu khairun min an-nawm kaji lafazi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ga cewa sayyidina Umar ne ya kawo shi yana da aiki gaban sa sannan kuma game da abin da shafi kiran sallah akwai hadisai da dama zan ba da wasu daga cikin su don abubuwa ne masu muhimmanci hadisi na Anas wanda Imam Bukhari ya fitar da shi yake cewa umira Bilal an yashfa al-adhan an umurci Bilal an yashfa yayi biyu wa yutira al-iqama sannan iqama yayi ɗaya ɗaya illa al-iqama sai wajen iqama an fitar da ita ita biyu an kace ai kenan qad qamat as-salatu qad qamat as-salatu biyu ne don an ce illa al-iqama an gane ko to waɗansu da ba su tuna da wannan istisna'in ba sai suka ce shi qad qamatu sala wa yutiru al-iqama an kafi ina fata abin ce ba su karanta sauran wato hadisin da haka dai kiran sallah kuma a farkon musulunci musulmi sun yi sabani wani lokaci wasu suna ganin ya za a idan da ba a kiran sallah hadisi wato ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko riwaya ta ibnu umar take cewa mutane sun kasance musulmai da kawai sai an da lokacin sallah ba lokacin sallah ba sai waɗansu suka ce a ya kamata mu ɗauki wato ƙararrawa irin ƙararrawa ta turawa wato kiristoci kenan waɗansu suka ce ya kamata mu nemi kafo wato shine buk wancan naqus ake kiran shi buqan min qannil yahud haka wadansu suka ce a riwaya ta Anas wadda tana cikin sahihul Bukhari wadansu suka ce an yuruna a kunna wuta sai mutane su gane lokacin sallah to kaga wannan zai yi amfani lokacin asuba da lokacin magriba da lokacin isha'i to amma da rana fa an yuruna ran za ta yi saboda hayaki za a gani ina fata an fahimce ni kawai sai a waɗannan mutane sun yi sun yi abin da ba daidai ba a takaice dai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Abdullahi ibn Zaid ya yi mafarkin kiran sallah sai ya ga mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aje ai hakan da za mu zo mu bayani kan waɗanda suka yi raddi su ce waɗannan abubuwan ba su inganta ba ina fata an fahimce ni to ya ku yan uwa har yanzu akwai hadisi daga Abdullahi ibn Maqil wanda da cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baina kulli adhanaini sala tsakanin kiran sallah biyu an ce adhanaini kiran sallah biyu akwai sallah a ana adhanaini ana nuhin kiran sallah da iqama domin kiran sallah sanarwa ne ga lokacin sallah ya shigo ita ko iqama sanarwa ce ne za a tsada sallah to da wannan hadisin malamai suka fitar da ka'ida shin an ce in mai kiran sallah yana kiran sallah ko faɗi irin abin da yake faɗa hadisi na abi sa'id al-khudri ne da sunan sahih bukhari da muslim ko ba haka fa qulu mithla ma yaqulu to yanzu iqama ya zamu yi ko ba haka ba sai suka ce ai an ce baina kulli azanaini salah tsakanin azanaini to kaga mutum da ya kire shi azanaini idan sami'tumul mu'adhdhin فقولوا مثل ما يقول تو المؤذن في حالة الإقامة يؤذن وفي حالة وتو الأذان يؤذن wata su malamai suka ce ana yi wata su malamai suka ce a'a in dai ana isama baka cewa komai kai shiru domin su sun dauki idza sami ismul mu'azzin in yana yin kiran sallah to wannan qadiya na kawo ta saboda sabani da akwai kankanin malamai wadansu musu abin nan ba har yanzu akwai hadisi na Umar radiyallahu anhu an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al mu'adhdhin wato manzo Allah sallallahu yana bayani in bai kira sallah yace Allahu akbar Allahu akbar kace Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma qala hayya ala salah in yace hayya ala salah domin da kace wadancan qala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah har zuwa karshen hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min qalbihi dakhala al janna ai qala min qalbihi don qala ka gaba ka in ya faɗi wannan yayi imani a cikin zuciyarsa manzo Allah sai ce dakhala janna zai samu shiga aljanna wannan hadisi na cikin sahih muslim wannan shi nuna cewa kina an ce hayya ala salah hayya ala al falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah shi zai taqsisin idan sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu wannan su malamai kuma ku su dauka da wannan ba amma dai ce mafi inganci ga abin da za a faɗa tun da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya tabbata daga Muawiya Abi Sufyan dan Abi Sufyan radiyallahu anhu yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah kira da aminci Allah su tabbata a shi na cewa al mu'adhdhinuna masu kiran sallah atwalun nasi a'naqan yawm al-qiyama sun fi mutane tsawon wuya ran tashin kiyama wannan hadisi ne cikin sahih Muslim hadisi ne wanda yake ingantacce kuma har yanzu akwai hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imamu dhamin liman mai lamuni na ma'ana wasu malamai sun fassara daban-daban amma yana dauke ma mamu wani lokaci abinda shi mamun bai yi ba kana fatiha liman yayi ruku'i kai baka cire ba kawai sai ka ji dhamin ya dauke maka wannan ina fata kaka ce kai ƙari kana sahiya ko ba haka ba kai yanzu na kafara ya sallame kawai shi kenan kai ma in lokacin sallame ga zaka dole sai ka kare komai da komai don tana yiwa shi har ya kare wani lokaci a dauki lokaci mai tsawo kai baka kare masallar ka ta lalace ina fatan kuna fahimta ta wal mu'azzin mu'tamanun shi ko mai kiran sallah mu'tamanun abin amincewa ne ina fatan an fahimce ni wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma shidil a'imma Allah ka shirye da liman mai domin abin koyi na in liman ya lalace ya ba mutane da da an ji liman na zuwa fakarai to su gayu an ba su dama su ba su je fakarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fakarai shine wazo zuwa fira wajen yan mata da wani bai san fakarai ba waghfir lil mu'adhdhinina Allah kai gafara ga masu yin kiran sallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a wanda hadisi ne wanda Abu Hurairah ya rawaito shi ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ta rawaito wannan hadisi Abu Umama ya rawaito wannan hadisi Ibn Umar ya rawaito wannan hadisi Aba Mahdura ya rawaito wannan hadisi kadiba cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawuda da wato wato Shu'abul Iman na Imam Al-Baihaqi zaka wadannan bayanai to dan haka dai yan uwa kun ji matsayin kiran sallah a cikin addinin musulunci mai abu ne mai kima mai daraja duk mutumin da ke izini da kiran sallah yana da wato koyi ne da kafirai kafin mu shiga aya ta gaba ina son in yi magana kan nukta uku na farko waɗanda ba su yarda hadisai ba alqur'aniyuna da ake ce musu alqur'aniyuna su wajen kiran sallah sai suka zo suka yi kanta sai suka ce a ba su yarda da wannan kiran sallah na ba ko ba haka bane da suka ce ba su yarda da namu ba waɗansu daga cikin sai suka daina kiran sallah gaba ɗaya waɗansu kuma sai suka rasa yadda da su sai suka yi kiran sallah irin namu amma ina dalili babu su sun karya ta sun ce Abdullahi ibn Zaid yayi mafarki tunda mafarki na yayi mafarki ne zama addini ba gaskiya bane da yayi mafarkin nan ya zo ya ga Annabi sai na Umar ma ya taso yana gaugawa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin da ne gani ko ba haka bane tunda Annabi yace ayi magana ta kai kuma mafarki yana iya zama gaskiya Annabi Yusuf alaihi salam yace ma babansa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin ko ba haka yake ba Allah ce wa rafa'a abawayhi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qablu qad ja'alha rabbi haqqan to kai ka ce bai yiwa gaskiya abu na biyu su waɗanda suka yi kiran sallah sai waɗanda su sai suka kafirtar da waɗanda ba su kiran sallah su ko masu kiran sallah sai suka kafir waɗanda ba su kiran sallah suka kafir da waɗanda ina fata an fice ni shi shek sale na garin kano shi bai kiran sallah yace shi bai kiran sallah ba a cikin alqur'ani ina fata an fice ni sai yace dan gungu ya kafirta wanda yake kaduna saboda yana kiran sallah kenan yana aiki da hadisi a fakaice to kaga wanda ya kiran sallah sai mu ce ina an kace Allah dai ya kira kiran sallah cikin alqur'ani wuri biyu wa idza nadaytum ila salati takhaduha wa wala iba ya ayyuhal ladina amanu idza nudira lis salati min yawm al jumu'ah to na an kace kiran sallah ya ake yi babu a cikin alqur'ani babu shi yasa shi wancan salan saboda ya kai ga wasacce na ɗan qur'ani ne ce a shi daga kiran sallah ba duk mai kiran sallah kafiri shi ko wancan yana yi saboda dole sai yayi sai yayi aiki da hadisi amma kuma bai gani cikin alqur'ani kenan kaga sai suka saka junan su Allah shi muna tsari da irin wannan sallar lafiya abu na biyu wanda nake so in magana kan shi sai akan ɗan shi'a kiran sallar su wani lokaci ya bambanta da namu da ka je masallacin nan ɗan shi'a ko ƙasar shi'a za ka samu irin wannan a dubu biyu da goma sha biyu wato shekara ta dubu biyu da goma sha biyu na miladiya ina cikin ƙasar iran na je ƙasar iran na yi ziyara na gano masallacin da su na yi sallah a wuraren da suke ce ma harami ga ji kiran sallar su na yi sallah tare da su ba wai labari ne ake bani ina fata an fahimce ni a cikin kiran sallar su za a ce ashhadu أشهد أن لا إله إلا الله سأتي أشهد أن محمدا رسول الله سأتي أشهد أن عليا ولي الله سنأتي أشهد أن مولانا أمير المؤمنين ولي الله سأتي حي على الصلاة سنأتي حي على خير العمل تكاد أشهد أن لو أن عليا ولي الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين ولي الله حي على خير العمل duka waɗannan ba su da asali shi hayya fara ayyar amal riwaya ce da'ifa shi ko wancan sune suka kirkiro suka hawo su a cikin addini da haka sai kai hatara in ka ji kiran sallah ashhadu anna aliyyan waliyullah kai ta karka saboda in shi'a ne an gane wannan da ke ko to sai kuma nukta ta karshe musulmi waɗanda suke gaba da kiran sallah wani don Allah ya bashi matsayi ko don yana da kuɗi akwai masallaci kusan gidansa ko ba san take jin tsoronta sai a ce a kiran sallah a daina sawa kiran sallah wannan bai ba abu na biyu kuma kar a yi amfani da lasifika bayan kiran sallah a sa waɗansu abubuwa da ba su damun mutane har abin kai ga fitila na fata an fahimce ne domin akwai waɗanda za su yi amfani da lasifika kiran sallah duk masallacin da duniya ana shi ko ba haka bane ko akwai sabani tsakanin musulmi to amma kuma yanzu misali waɗansu in babu wani uzuri kada ku zama to za ku sa wani abu wanda za a rinka ganin zai damun mutane har za mu musulunci kyama zuwa ga wasu mutane ina fata mun in kana son ka saurari wani abu ko wani abu ka bar shi cikin masallacinka yanzu kamar Saudiya kiran sallah yana fita waje amma karatun sallah wadansu masallacin da bai fita waje shikenan amma misali a zo a ce to yanzu za a yi irin na coci su su zo su dami mutane da daddare ko kuma ku zo ku ce za ku dami mutane ku hada mutane bacci kaga wannan zai kawo matsala waɗansu da suke waɗansu abubuwa cikin masallaci ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to wanga kiran sallah Allah ya umurci sauran abubuwa da zaka karawa Allah bai umurce ka ba amma duk mai kuɗin da yake cewa masallaci kiran sallah na damu shi duk mai matsayin da yake cewa masallaci kiran sallah na damu shi wallahi tallahi wannan mutum yana kusa da kafirci kuma yana da kyau musulmi su shiga taikin su da irin waɗannan mutane da mutum ya ɗauka maka ne wannan matsayi ba a mu'amala da shi kwata-kwata me to me za ku ba ga wajen Allah wai har a ce irin waɗannan mutanen yau ƴaƴan su sun mutu kuma ka ga limamin da wai aka hana ma laspikar da aka ce dole sai an cire ta ko an karkata ta wai mutumin nan gobe dan shi ya mutu kuma kai liman ka zaburo kana gaugawa saboda kana akwai da labaka da duniya irin duk wanda babu ruwan shi da Allah kai ma babu ruwan kanshi khalas in kun kai haka sai su kace su billahi la ilaha illallah da kuɗin ka kace ba kai duk abin da za a baka ce ba kai ko ba kan bane in ya mutu ba yana son akan sama alquran ba to dan da akan sama alquran kai qur'ani da kace gaba da su kuma da akan sama Allah shi mun tsari da irin wannan mutane Allah ya ce idan da yake ila salati takaduha huzuwan wa la'iba wato zalika bi annahum qaumun la ya'qilun ba su da hankali irin hankali na shari'a Allah ya ba mu hankali na gane ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa in Allah ya magana ka gane shi ne hankali ba wai in shugaban ƙasar America ya bayani ka gane ba ba wai in ɗan siyasa ya magana ka gane ba a'a Allah ya magana ka gane shi ne hankali jin abin da Emmanuel Macron yake hudu da Donald Trump wannan ba hankali bane sai ka gane abin da Allah ya ce ina fata an wuce kenan alladina yaqilun hum alladina yaqiluna an Allah wanda suke gane maganar Allah ba sakare ba wanda ya toshe kansa wanda bai gane abin da Allah ya ce wannan mutumin bai da hankali Allah ce qul ya ahlal kitab
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل كتيد يا أهل الكتاب يا كما أبو تالتافي هل تنقمون منا shin ba komai yasa kuke kyaman mu ba illa an amanna billah sai da mun yi imani da Allah ko ba haka ba abin da yasa kuke kyaman mu da mun yi imani da Allah shine sanadiyya adawa ku tsakanin mu da su wato tsayuwar mu akan gaskiya shi yasa ba ku sabu ko ba haka nan bane kenan wannan ba wani abin kyama bane wa ma laqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wa ma laqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi ainan babu abin kyama to shine malaman balaga suke kiransa a cikin balaga wannan ana kiransa wato ta'kidul madhi bima yushbihu dhanb za a zo yabon ka ne za a yi amma sai a bada abu kamar ana kyama kamar ma'ana an so kamar ana so a ƙara yabon ka amma an zo da kalmar da za ta nuna da farko kamar ana kyama kamar hal tanqimuna minna shin kuna ba komai yasa kuke kyamun ba kaga kama ai abu ne wanda bai kyau illa an amanna billah sai da mun yi imani da Allah to kaga ai abu ne mai kyau to wannan usulubi ne daga cikin usulubi na larabawa wanda suna amfani da shi cikin balaga ɗaya daga cikin manya manyan malaman saudiya wato wanda ya rubuta tafsiri shaybatul ham ya kawo usulubi baiti tukka da dama uske da alaka da wannan to amma mafi yawanci zaka iske dalibai baiti ɗaya ne suka sani kan wannan to saboda ya kawo baiti tukka daban-daban masu wannan usulubin shi yasa zan dan kakaro mu daga ciki ko in kawo su gaba daya yake cewa irin wannan misali akwai shi cikin balaga wa min amsilati ta'kidil madh bima yushbihu dhanb wato karfafa yabo amma da abin da yana kama da zargi qawlu sha'ir fada sha'ir yace wala aiba fihim ghayra anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kata'ib wala aiba fihim ba su da wani aibi waɗancan mutane ghaira anna suyufahum sai dai makamansu bihinna fululun ko takubbansu bihinna fululun min qira min qira'il fataibi suna da wato daddatsewa ma'ana sun sassare sun sun samu matsala sun dallashe min qira'il kataibi saboda yawan bugun kanun mutane wajen yaki to kaga mutumin da yake zaruri wai ai ba aibi bane mutum a cikin makin saudin yaki ko ba haka ba to amma kan ce wala aibi fihim ghaira sai ce ba su da wani aibi in ba wannan aibi to kaga ko ai ba aibi bane wannan ina fata an fahimce ni wani sha'ir shi ma yace wala aiba fihi ghaira anni qasadtuhu fa ansatni al ayyam ahla al mawtina yace bai da wani aibi ghaira anni qasadtuhu sai dai ni na ziyarce shi fa ansat wato fa ansatni al ayyam ahla al mawtina sai ni manta ma da gidan mu ni manta da yan uwana to kaga ai wannan ba aibi bane ka je ba kunta a karrama ka haka mance da mutanen gida tunda wannan yanga an karrama ka in wani wuri ne ai kai zaka dawo ina fata an fahimce ni sannan kuma sha'ir ya ce fatan kamulat awsafuhu ghaira annahu jawadun fama yabqa min al-mali baqiya fatan wato wato wato jarumi ne kamulat awsafuhu dabi'o'in shi na gari ko sabobin shi sun cika ghaira annahu sai dai shi jawadun yana da yawan kyauta fama yabqa min al-mali baqiya bai tabbar wani abu to kaga ai wannan ba aibi bane ga mai kyauta sannan kuma ne ce wala aibu fikum ghaira anna duyufakum tu'abu bi nisyani al-ahibbati wal watan babu aibi gare ku ghaira anna duyufakum sai dai baƙin ku tu'ab ana musu ana aibanta su bi nisyani al-ahibbati wal watan sun manta da al-ahibba musu ya wal watan da gare su saboda sun tafi wajen su kaga wannan shi ma aiban aibi bane sannan wani sha'i yace wala aiba fi ma'rufihim ghaira annahu yubinu 'adda as-sakirin 'an ash-shukr wala aiba fi ma'rufihim kyautar su ba ta da wani aibi ghaira annahu sai dai ita yubayyinu 'adda ash-shakirin 'an ash-shukr sai ka kai inda mai godiya ba za ka iya gode musu ba to kaga ai wannan ba aibi bane ai ma ka san ba za ka iya gode ba ina fata an fice ni wani yace laysa bihi aibun siwa annahu la taqul aynu ala shibhihi laysa bihi aynun bai da wani aibi siwa annahu sai dai aibin nashi shine la taqul aynu ala shibhihi ijiya ba ta ganin tamkarsa kaga ko makiya ba su san haka da haka wani mutum yana gaba da kai saboda Allah ya yi maka baiwa kana ma addini aiki ko ba haka bane wani yana gaba da kai saboda kana fadar abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wani yana gaba da kai saboda kai sai ka ce ai aiki da gaskiya to me yana aiki cikin wannan to wannan shine abin da yasa ahlul kitab suke kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da magoya bayan sa wannan ko ba aiki bane don haka irin wannan kare da ne ka da an yi maka suka Allah ce kul ya ahlul kitab ka ce ya ku wato ahlul kitabi ma abu talib hal tanqimuna minna ba komai yasa kuke kyaman mu ba illa an amanna billah sai da mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila min qablu kuma mun yi imani da abin da aka saukar gabani ina fata an fahimta to anan mi- ya kamata a ce wa ma unzila min qablu wa ma unzila ilayna ya kamata a fara yin imani da abin da aka saukar can gabani sannan a dawo a yi imani da abin da aka saukar musu ko ba haka nan bane waɗansu malamai suka ce a'a ku yi imani da abin da aka saukar magana daidai take wa ma unzila ilaina domin abin da aka saukar mana shi yace mu gaskata abin da aka san wa ma unzila min qablu to amma a cikin suratu wato ali imrana wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim to kaga shi ahli kitabi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim marko a ce wa ma unzila ilayhim wa ma unzila ilaykum to can alwawu la tufidu tartibi domin ita wawun ba ta nufin dole ba a'a tana yiwa wanda an ka sa gaba shine baya wanda an ka sa baya shine guda kenan asalin magana wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilayhim wa ma unzila ilaykum amma ba sai a ce wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim domin mi domin inda ake samun sabani wa ma unzila ilaykum sai Allah fara da shi amma wa ma unzila ilayhim da ma suna idda alin sun imani da shi shi yasa Allah ya kaddama ko ya akhara kai alqur'ani na cikin balaga da kuwa wato Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qablu wa anna aktharakum fasiqun sannan mafi yawancin ku mafi yawan ku fasikai da su imani da Allah ba ma'ana ɗan kaɗan ne daga cikin ku sun kai imani da Allah kamar yadda ayoyi da dama suka yi faɗa fa qalilan ma yu'minun ko ba haka ba sannan kuma malaman luka suka ce a wato wa anna aktsarakum fasiqun kenan shi ku da yawan ku fasikai ne kenan nan za mu kaddara imma mun tashi za mu kaddara ba'u kenan hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa bi anna aktsarakum fasiqun wadansu malamai suka ce a'a wa anna i'tiqad aktharukum fasiqun kina abin da kuke kaman mu saboda muna i'tiqadi mun yi imanin abin da ku wato ku fasikai ne shi sa kuke kaman mu duk dai in ka ji wadannan fasarorin duka dai dai in ka dauki an yi fasfin shi kenan amanna billahi wa anna aktharukum fasiquna ko wa bi anna aktharukum fasiquna ko ko wa wato wa anna i'tiqad aktharukum fasiquna duk dai haka nan dai ma'ana dai guda za ka ta ya ma'ana dai abin da sa kuke kaman mu saboda da mu muna kallon ku ku mutane ne wanda suna saba ma Allah mu ko ba mu amala da fasiki don fasiki makiyan Allah ne babu alaka tsakanin mu da makiyan Allah subhanahu wa ta'ala ko ba ka bane in kana gaba da masoyan Allah Allah zai yi zai gaba da kai ko ba ka bane in kana gaba da masoyan Allah Allah zai gaba da kai in kana gaba da Allah masoyan Allah zai gaba da kai kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin kaji mai gaba da Allah kafiri ne mai gaba da masoyan Allah kafiri Allah shi mun kalli irin wannan gaba kenan dai a takaice ayat ta nuna cewa babu abin da suke gaba da ku sai dan kun tsaya akan gaskiya shi ko tsayawa akan gaskiya ba matsala bane in ka tsaya akan gaskiya za a yi gaba da kai kuma in an yi gaba da kai ba za a ci nasara ba duk wanda ya gaba da wanda yake da gaskiya ko a duniya ko a lahira wallahi sai ya shuka in mutum kana tare da gaskiya in ya kika ko nan duniya dai ya ga sakamakon abin da ya aikata ya tuba kuma zai ganka da kima don ya san baka munafunce shi ba ko kuma a lahira in malam bai gani ba ka mutu kuma ya mutu bai ga sakamako ba an tashi kiyama gaba Allah sai ya dawo ya kowa ya gama gaskiya shine masoyina amma in ka bi mutum akan munafunci a nan duniya to tun da nan duniya tana yiwa ku ba tun da munafunci ne ba ba daga sai ake ba mutum ne yana tuka ma mahaifin shi yana da dukiya amma ka ga mishi gaskiya sai ya gano cewa kai ba masoyin shi bane domin masoyin shi shine wanda zai mai wani ka kyauta zama mahaifinka to ana tafiya ana tafiya saboda ana dan dan ma ba ka son ka ce mai gida ya yi kuskure ran nan da ya gano shi kenan sai kai ka tsira duniya wa kasa ko kuma tana yiwa sai ya mutu akan wannan ɗabi'a in an sai kiyama ya zo ya ce ma wani kafin shi ne Allah ya san mu ina ba ka amince ni saboda hakan ga dole in kana tare da mutum soyayya ta gaskiya shine wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan in za a yi aiki a taimaki juna wajen aikin alkhairi amma ba a taimaki juna ba wajen aiki na cuta duk mutumin da ya zo da aiki na zalunci ta'addanci ko musulmi ne ko ba musulmi ne Allah sai ka mu taimaka masa babu sun haka to amma yau da yawan mutane da aka kashin masu kuɗi ba su iya musu gaskiya da yawan mutanen da aka kashin masu matsayi ba su iya musu gaskiya da yawan mutanen da aka tare da abokanan su waɗanda suke kasawa da su ba su iya musu gaskiya da yawan mutanen da suke aure da mata ba su to yanzu mace mai babban matsayi ita ce za ta aure ko ba haka bane mace ma'aikata ita ce ke aure don sai ta na kuma take so mace mai kyawu ita ce ke aure ita ce ta aure ka ba kai ta aure ka ba ita ce mijinka kai ne matarsa shi yasa baka da doka baka da izinin kai ma baban ka biyayya sai dai abin da kake so baka da izinin kai ma mahaifiyar ka biyayya sai abin da kake so babu ruwanka da yan uwanka ba ruwanka da Allah ba ruwanka da addini ba ruwanka da ƴaƴanka ka rabu da kowa ka rike ta sai ta tsotsaye abin da gare ka in zuciyar ta kare kuma take ta aure wani tension ta taso ba ka rasa yadda za ka yi ka hinka kake samu Allah subhanahu wa ta'ala tension shine hawan jini ga waɗanda ba su jin wato iyare na faransanci nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu gada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh